ومن يضلل فلا هادي له كسام من تيشو واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار amma ba'adu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna sha ɗaya ga watan shida watan jimada sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan ɗaya a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu wannan shi ne ɗinmu na arba'in da ɗaya daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'ana ha shurutu ha wa nawaƙidu ha wa fada'ilu ha littafin muhammad ibnu sa'id ibnu raslan hafizahullahu ta'ala muna addu'a allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi tun kafin ya mutu mun kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aljanna ba za mu samu damar gabatar da karatu cikin wannan littafin ba a yau a sakamakon jiya cikin ikon Allah malam malamin mu malam Musa Adam mai hula Allah ya saka masa da alkhairi sun yi tafiya domin gabatar da ta'aziyya na rasuwar babban bujimin malamin mu malam Ahmad Ibrahim Bamba قال حدثنا muna addu'a Allah ya gafarta mishi a sakamakon haka sai malam ya umarce ni da na je na rike masa majalisinsa na littafin usulis salasa to sai na tafi da wani littafi gashi a hannuna mai suna a hakamul maulud wa hukukul abna'i alal aba hukunce-hukuncen haihuwa jirajirai da kuma haƙoƙin ‘ya'ya a kan iyayensu wanda wani babban malami ya rubuta mai suna abubakar bin al'amin bin sulaiman al'anshawi wani mutumin kaduna wannan littafi ya rubuta shi kwata-kwata shafi a shafukan da suke cikinsa gaba ɗaya shafi goma sha biyar ne matsalolin da suke ciki kuma kashi biyu ne akwai kashi na farko wanda ya tattara shi a cikin matsaloli kusan guda ashirin ko talatin da uku sannan talatin da shida sorry sannan sai ya zo shi kuma yi wasu matsaloli guda goma wanda suke da alaƙa da wato haƙoƙin ɗa a kan baban shi galibi za ka ga ana yawan tattauna haƙoƙin uba a kan 'ya'yan shi amma ba a cika taɓo haƙoƙin su ‘ya'yan a kan mai ba iyayensu wanda wannan ta sa da yawa daga cikin iyaye suka manta ma da cewa akwai wasu haƙoƙi da ya kamata a ce suna saukewa na ‘ya'yansu to jiya kaset biyu muka yi sai lokaci ya ƙure a can masallacin umar bin khattab da ke federal locus na malam musa to gaskiya sai na ga yana da kyau mu zo mu ƙarasa wannan abun na karɗa ta na'ura yau ba za mu shiga cikin littafi ba za mu ƙarasa wata muhadara ne da muka fara jiya a sakamakon tafiyar malam musa adam mai hula zuwa kano domin ta'aziyar ɗaya daga cikin malamanmu malam ibrahim ko malam ahmad ibrahim bamba wanda aka fi sani da ƙala haddasa na allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wannan ta sa malam ya kira ni kan cewa na je na zauna kan kujerar shi domin gabatar da darasi to shine na tafi da wannan littafi wanda wani babban malami ya rubuta shi mai suna a hakamul maulud wa huquqil abna'i alal aba na abubakar bin al-amin bin sulaiman al-anshawi mutumin kaduna wanda ya rubuta shi kwata-kwata littafin shafi goma sha biyar ne kuma matsaloli ne guda arba'in da uku a cikinsa wanda suka shafi haƙoƙin ainihin wato yaro da kuma hukunce-hukuncen jinjiri a cikin addinin musulunci a mun yi tun daga namba na ɗaya har zuwa namba ashirin da biyar jiya sai na ga cewa yana da kyau mu ƙarasa shi saboda muhimmancinsa musamman kuma sakamakon ainihin wato waɗanda aka yi karatun da su jiya a can masallacin umar bin al-khattab da ke federal locus wasu daga cikinsu suna zuwa nan karatu sun yi ta damuna wasu ma sun yi ta buga min waya cewa wannan abin ya kamata a ƙarasa shi saboda muhimmancinsa wanda ke son karatun sai ya nemi kaset ɗin farko da na biyu sannan sai ya haɗa da na yau ko kuma ya bibiyi kan page ɗinmu wanda mun yi karatu na ɗaya da na biyu jiya sai ya haɗa da na yau sai ya zama uku sai ya cikata waɗannan ahkam da muka a ainihin wato karanto kamar yadda na faɗa mun yi daga na ɗaya zuwa na ashirin da biyar yau za mu tahi zuwa na ashirin da shida na farko daga cikin na ashirin da shida ko na ashirin da shida shine halƙura asul mauludi a wa khitanuhu wato aske gashin yaro da kuma yi wa yaro kaciya malam yace yustahabbu haqqu ra'sil mauludi mustahabbi ne a aske gashin yaro wasu ma malamai sun ce wajibi ne saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ana yi wa yaro suna a ranar bakwai ana masa kaciya sannan kuma ana yi masa aski a watar waya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce amitu an hul'aza ku gusar da ƙazantar da ke kan jinjiri don haka wannan gashi da yake kan jinjiri annabi ya kira shi da ƙazanta ne don haka wasu malamai suna ganin wajibi ne a aske shi kuma ma a likitance idan baka aske wannan gashi na cikin jinjiri ba ko da na mace ne to daga ƙarshe gashin zai zuge ya zube ba tare da an aske shi ba kuma in ya zuge ya zube da wahala wani gashi mai kyau ya ƙara tsurowa akan wannan jinjira ko kuma kan wannan yaro an gane akwai mutane da yawa ko in ce mata da yawa da aka yi rigima da su akan aske gashin yaro amma daga ƙarshe sun yi nadamar ƙin askewar domin kawun yarinyar ya koma wani kamar kan angulu da kan zabo Allah ya sauwaƙe don haka yake cewa sawa'an kana mauludu zakaran au untha wannan yaron namiji ne ko mace to dole a ace kansa fil yawmin sabi'i a ranar bakwai min wiladatihi daga haihuwarsa wa yatasaddaqu bi wazni sha'rihi fiddatan aw dhahaban alal masakin sannan ana so a gwada nauyin gashin yaron bayan an aske sai a gwada nauyin gashin yaron sai a samu azurfa ko zinari wanda ya kai nauyin wannan gashin sai a yi sadaka da higa miskinai nassin hadisi ne kuma magana ta inganta to wasu malamai ne suka ce ana an sassauto ana iya gwadawa da wani abu daban ko dai takardun kuɗi ko wani a makamancin haka don haka sai ka tara gashin sai a ɗauke sai a ɗora a sikeli sai a ga nawa ya ja sai a kirga 'yan dubu-dubu na fata an fahimta ko 'yan ɗari biyar-biyar ba 'yan goma-goma ba yawwa sai shi ma a ɗora a kan sikeli irin abin da wannan gashi ya ja na fata ana ganewa to irinsa wannan ma ya ja to sai a ɗauka sai a bawa miskinai sadaka to wasu malamai haka suka ce ala ayi halin dai gwargwadon abin da Allah ya hore wa mutum ana so ya sadaka da hi a madadin gashin wannan yaro din kaga wannan sunnar yawanci ba a dabbaka ta ina fata an gane to kuma ta tabbata a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karanta littafin ahkamul maulud fi sunnatul mutahhara zaka samu karin bayani da kuma tuhfatul maudud bi ahkamil maulud na al'imamu ibn al-qayyim al-jauziya Allah ya haɗa mu da sha aljanna abu na ashirin da bakwai wal hikimatu min halki ra'asul mauludi mala ya ce hikimar da ke cikin a aske gashin yaro hiya izalatul adha anhu ka gani shine gusar da me kazanta ko najasa daga kan yaron an gane ko wa fathu masami ra'asihi da kuma buɗe ƙofofin gashin yaro waɗannan gasu da ka basu a kan yaro to kansa zai zama a kulle a toshe ƙofofin gashin a doɗe na fata an fahimta ta yadda zai zama in yaron da mai basira ne yanzu rashin aske masa ya zama zai zama daskin dari'i amma aske masa zai zama kamar ya buɗe masa ƙofofin gashi ne ta yadda zai samu cikakkiyar lafiya da kuma cikakkiyar basira kaga kenan wanda ba sa askewa suna cutar da yara wa taqwiyatu a hasibatihi lis-sam'i wal basari wash shammi ka gani da kuma ƙarfafa wato abin da ya shafi jinsa da ganinsa da kuma hatta shinshina suna cewa daga cikin abin da ke jawowa kaga mutum yana da matsalar jin kamshi ko jin wari ko ana samun mutanen da ba sa jin wannan sosai ko to in ka bincika za ka samu yana jinjiri ba a yi masa aski ba ne yana jawo wannan matsalar ko kuma a sami yaro yana da matsalar kunne ko a same shi yana da matsalar idanu kaga mutum yana da matsala a rasa meye ne a je ma a ta gwaje-gwaje a ka samun menene ne to yana daga cikin abin da ke jawo wannan shine wato matsala ta rashin yi wa yaro menene aski wa kazalika mukafahatu alfaqri fil mujtama bitasadduqi bi wazni sha'irihi sha'rihi alal masakin to yana daga cikin kuma hikimar askewa shine kokarin yakar talauci ta hanyar gwada nauyin gashin ko a sadaukar da shi da menene da azurfa ko zinare ko kuɗi kamar yadda muka ce kaga ashe akwai hikimar yakar menene talauci a cikin al'umma jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku da kuma wato taimakawa su talakawa ɗin da agaza musu abu na 28 wal khitanu min sunanil fitrati wal khitan ita kaciya tana daga cikin sunnoni na fitra wato abubuwan da musulunci ya shirya ya tsara mana mu a matsayinmu na musulmi mu aiwatar da shi ga 'ya'yanmu an gane ai mun karanto a cikin alwajiz sunan ce akwai aski akwai yanke kumba akwai aske gashin gaba akwai yanke farce na fata an fahimta aske gashin mara da hammata da dai shauransu to wannan yana daga cikin sunan fitra to kaciya tana daga ciki wa min sha'airil islam yana kuma daga cikin alamomi na musulunci yau an wayi gari za ka ga shaidan ya riga da ya yi mana wani irin juyin juya hali asali kaciyar yara musulunci ya zo da ita amma yau an wayi gari da yawa daga cikin waɗanda ba musulmi su suke ɗabbaka kaciya yaro yana jinjiri mu yawanci sai ga sai yaro ya kai wani shekaru kafin amar kaciya wanda kuma wallahi wannan bid'a ce yawa sunna shine a yi masa tun yana jinjiri malamai sun ce ya halatta a yi masa bayan ya girma ya halatta amma abin da ya fi tabbata a sunna shine a yi masa tun yana jinjiri ranar bakwai sai a yi masa kaciyarsa suka ce daga ciki akwai wato tsare al'aurar yaro maimakon sai ya girma ya fara jin gane mahimmancin al'aura ko sai a zo a ce a masa kaciya yara su yi ta zolayarsa kaza kaza kaza kaza wannan akwai tara wannan abu na biyu suka ce akwai samar masa da sauƙi wajen zafi da raɗaɗi domin idan aka yi yaro kaciya yana jinjiri jama'a in ya girma ai bai san wani abu zafin kaciya ba don lokacin da aka yi masa har ya warke bai san wani abu mai suna zafi ba da haka yanzu ya girma ya tashi da abasa duk wani maganar kaciya tana da zafi ni bai san da wannan ba kaga an sama mara sauƙin wannan raɗaɗi maimakon idan ya girma ya zamanto zai sha azabar wannan zafin sannan abu na uku suka ce akwai taimakawa yaro wajen lafiyar mazakutar shi shi yasa za ka ga kan cewa ko yanzu haka kawai yaro sai gagara yin fitsari ai ta bugawa ta kuna zuwa gurin likitoci sai su ce ai markaciya kawai ana markaciya kar a bashi wasu ƙwayoyi sai ci gaba da fitsarin shi ashe kenan yi wa yaro kaciya yana jinjiri yana taimakawa wajen lafiyar jikin shi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko so wannan yana daga cikin hikimomin da malamai suka ambata dangane da yi wa yaro kaciya yana ainihin wato jinjiri wa huwa wajibun fi haƙƙin rijali shi wannan kaciyar wajibi ce amma ga suwa maza sai ce wa makaramatun fi haƙƙin nisa'i sannan girmamawa ne da mutuntawa da kambamawa ga haƙƙin mata su kuma wato mace mai kaciya tana da bambanci da matar da ba ta da kaciya shi yasa ya ce wa makramatun mutuntawa ce girmamawa ce an gane ku yanzu hatta wasu ƙabilu da za ka ji ana magana ai su in suka shigo gida ya sun kori kaza ai su suna da wani sinadarai ba wani sinadari kaciya suke wa junansu kawai kasuwa suke wa matansu a ka ji an ce ka auro shuwa a ka auro wata can mambila ne ko ina ne komanda eh yawwa ba wani abin nan kawai suna kaciya ne ai musulunci ba zai ce a yi abu ba kuma ya zama ba hikima a cikinsa duk waɗannan cututtukan da yau mata suke fama da su cututtukan sanyi sanyin mara wane ne duk gashi nan an cika gari da tallan magungunan sanyi wallahi ku fare musu kaciya ku gani duk za ku nemi wannan cututtukan ku rasa sunnar manzan Allah kenan gashi nan Nijar su da suka gano an yi an yi a yaƙe su akai sun ce wallahi ba wanda ya isa ya hana su ana haihuwar yarinya to matsalar kuma kaciyar mata da ke yanzu an dena sai ya zama wanzamai ma ƙwararru da suke yi yanzu babu su sai kalilan sai ka ta sai ka ji an samu wani yanayi saboda a ɓoye suke yi ba sa bari ma a gano saboda an gane da ke gwamnatin muguwa ce bata san addini ba ana gane wanzami yana kaciya sai a je a kama shi yana kaciyar mata amma sunnar manzan Allah ta karantar da wannan an gane magana da kyau ko Allah ya saka mana albani zaria na taɓa jin lakcarsa doguwar lakca kusan kasar uku ya yi musamman akan hukuncin kaciyar mata ya kawo hadisan da maganganun malamai da fawa'id da ke cikin wannan duka kasar kusan uku su don haka ya sa malam ya ce wajibi ne akan haƙƙin maza sannan bayan wajabci kuma karramawa ce da mutuntawa ga su kuma mata saboda duk mata da take da kaciya mu'amalarta da ɗa namiji ko da mijinta ya bambanta da matar da ba ta da kaciya kwarai da gaske in kun gane kun gane ba ku gane ba kuma ni dai na yi iyakacin kokari na an gane magana da kyau ko yawwa amma amma wal afdalu malam yace abin da yafi an yakuna al khitalu min yawmi sabi'i min al wilada ayi wa yaro kaciya a ranar nawa ranar bakwai daga haihuwa wannan shine abin da yafi amma idan kamar yadda muka faɗa ɗazu in an jinkirta har yaro ya kai wani mataki to wannan ba za a ce an yi ba daidai ba an gane ko yawwa ila ma qabla tamyiz har zuwa lokacin da za a ce kafin ya balaga babu laifi a liya aqila tiflu dan yaro ya sankalta wa huwa maktunun ya samu hankalinsa a halin lokacin ammar kaciya ina fata kun gane to wannan shine abin da yafi a yi masa tun yana jinjiri har zuwa kafin ya balaga amma idan ya kai matakin ya bar mataki na jinjirinta aka yi masa ba za a ce an yi laifi ba don an tambayi anas dan malik aka ce mata bu isa rasulullahi yaushe aka turo manzan allah sai ya ce wa ana yauma idin mahtunu a lokacin an mun kaciya kaga da wayensa kenan da wayensa aka yi kaciya ko to wannan babu laifi idan yaro ya kai wannan amma dai abin da ya fi tabbata a sunna a yi masa tun yana jinjiri abu na ashirin da tara ya ce wal hikimatu min alkhitani hikima dangane da kaciya annahu sha'iratun min sha'airil islam ita kaciya tana daga cikin alamar cewa kai musulmi ne ko ku ba mulunku musulmai ne wa annahu ihya'u sunnati ibrahim kuma raya sunnar annabi ibrahim ne ko an gane ko domin ai annabi ibrahim daga cikin wannan aya cikin suratul baqara وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين daga cikin waɗannan ayoyi ko waɗannan umarni da Allah ya umarci annabi Ibrahim da su cewa ku tuna lokacin da muka umarci annabi Ibrahim da wasu kalmomi fa atammahunna sai ya cika waɗannan kalmomin na fata an fahimta Allah sai ce masa inni ja'iluka linnasi imama tunda har ka iya cika wannan kalmomi to mun sa ka kai shugaban al'ummar musulmi ne gaba daya to daga cikin abin da Allah ya umarce shi akwai kaciya domin hadisi ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karanta wannan hadisin cikin tafsirin Ibn Kathir karkashin tafsirin wannan ayar da yanzu na ja cewa an umarci annabi ibrahim ya yi wa kansa kaciya a lokacin yana ɗan shekara tamanin ɗan shekara tamanin allah ya ce masa ka je ka yi wa kanka kaciya don haka aka ce ya je ya samu falalan dutse falalan dutse ya ɗauki wani dutsen mai kaifi a hannun shi ya kama gaban shi ya ɗame ya ɗora kan wannan dutsen ya ɗaga wannan dutse ya bismillah kawai ya doka mata ta tsinke kawai jini ya yi tsartuwa sai Allah ya ce inni ja'iluka linnasi imama ka zama shugaban duniya gaba daya ai abun akwai wahala ai ko akwai wahala to kaga lokacin mutum ya girma kuma da kansa ya je wa kansa ba wai a kama shi a rirrike shi ba shi da kanshi Allah ya hada mu da Annabi Ibrahim a Jannatul Firdausi to shine وأنه تزيين آه تزيين الخلقة كما yana daga cikin adan adan adan adan halitta a ce dan mutum yana da kaciya a ce mutum yana tafiya da loba ai abu bai yi ba da ma ko yawwa wa ta'dilu shahawati jinsiyya kuma yana daga cikin abin da ke sa dan adam ya zama yana da sha'awa waɗanda ba sa kaciya zaka samu sha'awarsu da buƙatuwarsu zuwa ga 'ya'ya mata tana da karanci kwarai da gaske jama'a ana fahimta to wannan shine abu na goma sha sha tara abin na ashirin da tara afuwan to wannan kuma shine ya kawo mu a abu na talatin shine rida'atul mauludi wa habanatuhu yadda ake shayar da yaro da yadda ake rainonsa an gane abu na talatin malam ya ce yajibu alal ummi wajibi ne akan uwa an ta kuma bi rida'atil mauludi hatta fitami ta ainihin wato fitama afwan hatta fitama ta ainihin wato tsayu akan shayar da yaro har zuwa lokacin da za a menene yayi shi haƙƙi ne akan uwa abin da yasa malam yace wajibi ne saboda za ka ga wani lokaci idan an samu tangarɗa tsakanin uban yaro da uwar yarinya ko dai ta haife shi ba ta gidan ko bayan ta haife shi yana jinjiri rikici ya barke tsakaninsu da uban shi ko sai ta jefar da shi ta ce ba za ta shayar ba ana samu ko ba a samu sai ta jefar da shi ta ce ba za ta shayar ba to ki ji da kyau uwar yaro wajibi ne akan uwar yaro ta shayar dawa da ɗanta sai idan akwai larura na rashin lafiya ko wani a makamancin haka amma in ba larura to wannan wajibi ne haka malamai suka ce hattal fita warrida'u tabi'iyyu shayarwa na ɗabi'a wanda aka sani minal ummi daga uwar da ta haifi ɗa amfa'u ta fi amfanarwa lil mauludi ga yaro duk wanda zai shahar miki da ɗa bai kai kamar ke ba kai kuma namiji ka ji duk wanda zai shahar maka da ɗa bai kai kamar uwar shi ba jama'a kuna fahimtar magana lallai lallai a shayar da ɗa daga uwar da ta haife shi shi ya fi komai sama da wata uwa ta sha da shi saboda akwai wasu sinadarai da Allah ya halitta a jikin uwar wanda su suke daidai da halitta ko jikin yaron haka in ya je ya sha na wata uwa akwai yiwuwar ya iya samun wata matsala ko wata tangarɗa ko wani a makamancin haka don haka suka ce a a ya fi amfani walahu kuma shayar da yaro uwa ta sha da ɗa asarun yana da tasiri kabirun tasiri mai girma fi numuwi ɗifili wasu hatihi a cikin tashin yaro da kuma lafiyar shi yaro ya taso da kuma lafiyar shi to uwa ta sha da shi ya fi samun wannan wa mufidun lil ummi fi sihatir rahimi wal jihazi ita kanta uwar ta shayar da ɗanta shi ta kanta yana taimaka mata a lafiyar jikinta kun ji wata hikima ta Allah domin yanzu haka da za a ce an sa haifi yaro sai ya zama ya ɗan bujirewa kama nono na kwana biyu ko uku yanzu nan sai kaga nonuwan mata ya kumbura haka ne yanzu nan sai kaga zazzabi ya buge ta haka ne ko ba haka ba sai an tafi ana neman likita ana cewa to ya za a yi ana cewa a matsa nonon a zubar da shi sannan ta ɗan sha kaza da kaza za ta dawo hayyacinta kaga ashe shan da yaro yake wa nonon uwar shi ashe ita ma yana taimaka mata wajen menene lafiyarta an gane maganar da kyau ko shi yasa za ka ga idan an yaye yaro dan wannan kwanakin kafin nonon ya dawo normal uwar ta kan sha wahala sannan sai ka ga daga baya kuma da yan dabarbaru da hikimomi na likitoci sai ga ta dawo hayyacinta to shine yace a wato shi shayar da yaro din yana da amfani ga uwarsa da lafiyar jikinta da al'amuranta baki daya warrida'u at-tabi'iyyu shi shayarwa na ɗabi'a min sadil ummi daga ainihin wato nonon ita uwa yulmil hanana yana haifar da wato tausayi da so wannan tausayin da kake ga ɗa yana wa uwashi sirrin wannan tausayin shine ya sha me nonanta yana daga cikin abin da ke jawowa ga ɗa yana tausayin uwashi da haka ke ki ji da kyau don akwai za ka ga yadda barin ba ku da abin nan na san kun san wasu abubuwa musamman wanda suka yi zaman karkara za ka ga wata akuyar ba ta son bawa 'ya'yanta nono har sai an rike ta ko ba a samu to cikin iyaye mata za ka ga akwai uwar da ba ta son bawa ɗanta nono ko ba a samu kaga ana ta mata ana ta ke ba za ki ba idan Allah rabu da hiya dame ni kaza kaza kaza kaza kaza ana ta rigima da ita to abinda wannan sakon yake isar miki ki ji da kyau kina, kina saka wa ɗan wato ƙiyayyarki ta hanyar hana ki ya tsotsi nononki jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to wannan shine kamar yadda wannan akuya da sai an rirriƙe ta sannan ta yadda 'ya'yansu sha nononta shi yasa za ka gama tana da saurin yaye su da wuri tun kafin su gama girma sai ga ta watsar da yara 'ya'yan ta tafi sabgar gabanta to ana samu cikin mutane ma ka samu uwa tana da irin wannan ɗabi'a ويقوي الرابطة العاطفية بين الأم والولد sannan wannan shayarwa ɗin tana ƙarfafa igiyar ƙauna da so da zamantakewa mai kyau tsakanin uwa da ainihin wato yaro an gane Allah min asbabil kathratil uquqi al yawma ƙillatar rida'ati tabi'i ka gani ko malam yace kai zai iya ma yiwuwa yana daga cikin dalilan da suka jawo yawan sabawar da 'ya'ya suke wa iyayensu shine iyayen suna hana su shayarwa ta hakika kaga yaro kawai a rasa meye uwar shi ta yi mishi amma baya kaunarta yana saba mata sai ka rasa meye sirrin sai malam ya ce in muka zurfafa bayani zai iya zama daga cikin dalilan da ya sa ‘ya'ya suke wa iyayensu mata wani lokaci rashin mutunci shine suna jirajirai iyayen ba su tsaya suka ba su haƙƙi na sharewa yadda ya kamata ba jama'a kun gane magana da kyau ko an gane magana ya ce to ta iya yiwuwa haka ya zamanto ya ce wa kasratin rida'ati as-sana'iyya amma sai kaga ko as-sana'iyya amma sai kaga kuma iyaye mata suna yawan shayarwa ta kuɗi ko ta abiyata za ta iya hana ɗanta da ta haifa amma in za a biya ta ta shayar da wani jinjiri kuma za ta yi musamman in ka je laraba suna da wannan ɗabi'ar gara gara mu nan hausa fulani akwai abin nan amma laraba suna da wannan ɗabi'a ta su shayar da yaro a biya su an gane abu na talatin da ɗaya malin ya ce wa ubiha lilmurdi'i an tuftira fi ramadana an halatta wa mai shayarwa da ta ci abinci a watan ramadana idan kana siyamu yu'athiru fi rida'a idan azumin yana tasiri wajen shayarwar da take yi in azumin yana mata tasiri wajen rahin samun wadataccen ruwan nono ina fata an fahimta da kuma yana wahalar da ita wajen rahin cin abinci da take samu ta yi an halatta masa ta ci abincinta a cikin ramadana kama ya juzu laha an tusalli bin rabi'a kamar yadda ya halatta ta goya yaronta ta yi menene sallah da shi mace tana shayarwa ɗa zai yi kuka zai hana ta sakat sai ta goya sai ta yi sallar ta tare da shi na fata kun fahimci magana wa huwa fi yadiha kai wani lokaci ma yana hannunta a rungume inda alhaja idan buƙatar haka ta kama wannan babu laifi wa kadhalika an turashsha ma'a ala bawlil gulami min ghairi an tagsila babu laifi ga mace tana shayarwa ma tana sallah da yaro sai mata fitsari sai ta yayyafa ruwa an gane ta yayyafa masa ruwa amma idza lam yabda bil akli idan yaron bai fara cin abinci ba in ya fara cin abinci dole sai an me sai an wanke amma in bai fara ban aka yi ya faruwa ma ya me jama'a kun fahimci maganar da ke ko abu na 33 wa idza qama ghairul wa ghairul walidi wa idza qama ghairul walidati bi rida'atil mawludi idan aka samu wata ta tsayu don shayar da ɗa kuma ba ita ta haife shi ba fahiya ummun lahu to ta zama uwar shi uwar shi ta me ta shayarwa ‘ya'yan wannan matar gaba ɗayansu sun zama ƙannan shi na me na shayarwa bai halatta ya aure su ba shi bai halatta ya auri ‘ya'yanta ba ‘ya'yanta bai halatta su aure shi ba, ‘ya'yan shi bai halatta su auri ‘ya'yanta ko ‘ya'yan ‘ya'yanta ba, wa in ala, kamar da yadda ka san kai da ƙaninka, bai yiwuwa ka auri ‘yashi aiko, ko bai yiwuwa ‘yarka ta auri ‘yashi, ko abin nan ɗan shi, haka ne ko ba haka ba, to yadda ka san haka ga ƙaninka, to haka kuma ga duk wanda uwar da ta shayar da kai haka wannan hukuncin yake eh ka auri yar ka auri yarsa yar kaninka ba za su yi ba ba za su yi ba ok a abuwan eh yaya za su yi yayan baffanu ba eh wannan su za su yi insha Allah abuwan da za kuma Allah khairan eh su za su yi amma ku ba za ku auri yayan juna ba saboda ya zama kanwarka ta menene ta shayarwa an gane magana da kyau ko to shine don haka ya ce ta zama uwa a gare shi minar rida'ati na shayarwa lima ya tarattabu ala zalika min al-ahkami saboda abin da yake ginuwa akan haka na me na hukunce hukunce qala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito annabi yake cewa ya harumu minar minar rada'ati ma ya harumu minan nasabi wato yana haramtuwa daga shayarwa abinda nasaba take haramtawa kamar yadda ba za ka auri kanwarka ba ko ka auri yar kanwarka ba na fata an fahimta ko ka auri ko kaninka ya auri ainihin wato ko ma'ana kaninka ya auri yarka ba na fata an fahimta to kamar yadda haka ba za ta yiwu ba a nasaba to idan an zo bangaren shayarwa ma haka ba za ta mai ba ba za ta yiwu ba shine ya harumu minar raba'ati ma ya harumu minan nasabi jama'a kuna fahimta abu na talatin da uku wa muddatun raba'ati adadin kwanaki da aka ce a shayar da yaro arba'atun wa ishiruna shaharan shine wata ashirin da nawa arba'atun wa ishiruna shaharan wata ashirin da hudu shekara biyu kenan ko shine da Allah yake cewa wal walidatu yurbi'na auladahunna haulaini kamilaini sai yace amma liman arada an yutimma raba'a an gane iyaye mata suna shayar da 'ya'yansu shekaru biyu tur amma ga wanda ya so ya cika shayarwa ma'ana in baka so ka cika ba kana iya datsewa kafin wannan adadin watanni su cika ko waɗannan shekaru biyu su cika da yake cewa wasainal insana bi walidaihi isanan sai yace hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan sai yace wa hamluhu wa fisaluhu 30 shaharan mun yi wa ɗan adam wasiya da ya yi wa mahaifiyar shi biyayya domin uwarshi ta hai ɗauki cikinsa cikin wahalhalu ta haife hima cikin wahalhalu sai Allah ya ce wa hamluhu da ɗaukar cikin yaro wa fisaluhu da yaye shi talatu na shaharan wata goma sha wata nawa wata talatin to shikenan idan ka cire shekara biyu na shayar da yaro a cikin wata talatin wata ashirin da nawa eh wata ashirin da hudu shaura nawa wata shida don haka malamai suka ce idan matarka an ka zabga amarya sai bayan wata shida ta haihu karka ce ba ɗanka ba ne domin musulunci ya nuna ana iya haihuwar yaro a wata nawa shida saboda ya ce wa hamluhu wa fisaluhu talatu na shahara da haka in ka cire shekara biyu na shayarwa wata ashirin da hudu wata shida kuma na ciki da menene da haife shi an gane ko yawwa to kuma idan ka ce to ba shi wata taran sama gaba ɗaya an same shi da cikinsa da haihuwarsa wata nawa in ka cire wata tara a cikin wata talatin ya zama shawara nawa 21 to tun da dama shayarwa an ga dama ba za a cika shekara biyu ba kaga ana iya yayi yaro a wata 20 da nawa da ɗaya shikenan duk ya zauna sha takwas ma wasu ma sha shida ya danganta daga yanayin girman yaron da lafiyarsa da lafiyar nonon uwashi domin wani lokaci matsalolin yaran nan da kuke gani da matsalolin rashin lafiyarsu da ramarsu da zirga-zirgar asibiti a ta fama da yaro wani lokaci yana da alaƙa da matsalar nonon mahaifiyar shi an gane ko idan nonon yana da matsala to sai ka ga ainihin wato yaro yana da yana yawan samun tangarɗa amma idan Allah ya taimaka nonon ita uwar ruwan nonon yana da kyau Allah ya yi ta da tsabtatacce gyararren nono sai kaga yaro wallahi duk wani rigima na yaro kai ba za ka santa ba kawai sai dai kaga yaro kawai yana ta girma abin shi yana ta wutsul wutsul yana ta wasa baka da matsala amma wani wallahi daga an yi masa haihuwa har zuwa za a yaye yaron kai wallahi wani har bayan ya ya dinga fama kenan da matsalar yaron a shiga nan a fita nan a shiga nan a fita nan a kai mari a kai gwauro a je asibiti a je waye haka za a yi ta bugawa yawanci wannan matsalolin suna da alaka da ruwan nonon mahaifiyar an gane maganar da kyau ko idan Allah ya taimake ka ka samu uwa wanda take da ruwan nono mai kyau sai ga 'ya'yanka ba su da matsala duk za ka ji a yi ta fama da matsaloli sannan akwai wasu abubuwa da mutane suke wato nisantarsu kuma suna da fa'ida a musulunci da kuma likitanci yanzu yaro a haife shi a hana shi ruwa har sai bayan wata shida mutane da yawa suna kyamar wannan abun amma kuma yana da matukar tasiri wajen me wajen lafiyar yaro yana da tasiri sosai amma in baka yi hankali ba in matarka irin mata ne mara kan gado sai ta ga kamar kashe ma yaron za a yi wata ma ta kuka ta ce wannan dan mala'ikan Allah a hana shi ruwa har wata shi da la ila ta zunga salati kana tafiya sai ta sa ruwa a bulumboti ta matsa mishi wallahi kana fita kawai ta sa masa to shi kuma wannan ruwan nono na uwa in kana neman sinadari da ke ba wa yaro karfin jiki da lafiya to gaskiya karka wuce wannan da izinin Allah an gane magana da kyau ko akwai second to the last born dina hisham yaron na yanzu in ka gan shi allah sai ga baka mamaki wani ulele da shi wallahi ni kai na na kalle shi har mamaki nake wallahi kwa wanda wallahi ga hiran kamar babansa ko wallahi akwai wata mata da ta zo ta gaishe mu da ta ga yaron ta ce kai ta ce malam ai inda ne wannan yaron yanzu idan kuka zai specialist za akwai abin da suke gwada nauyin yara ta aiki kyaututtuka za ku samu da yawa sai duk abin yanzu ya lalace wallahi ta ce inda ne ta ce a asibiti kuka kai wannan yaron ai da uwarsa da kai da yaron duka kyaututtuka za a yi muku ta ce saboda za a ce ai uwar ta iya kula da yaro ta iya kaza ta iya kaza ta iya kaza na ce mata wallahi kawai Allah ne ya bamu mu ma yaron nan mu ma mamakin sa muke yadda Allah ya bayar da shi haka wallahi malam gwanin sha'awa ma sha Allahu tabarakallahu an gane magana da kyau ko to wannan yana daga cikin ainihin wato abinda abun nan wani kuma sai ga Allah ya jarrabe shi yaro malam a samu matsala ko tangarda yanzu ga malam Aminu muna tare da shi wannan malam Aminu da kuke gani yana da yarinya ko ya mace ne ko namiji ne mace ne ko kwanan nan aka je aka yi yarinyar gwaje-gwaje a specialist jiya yake nuna mun uli uli uli guda shida akan zuciyarta uli uli uli guda shida yanzu last report da su likitocin suka fitar suka ce inda za a yi wannan surgery din inda za a yi wannan aiki sai a india ba dai a nan najeriya ba likitan da aka yi magana da shi iya kudin aiki kawai dala dubu bakwai ya kira ko? dala dubu bakwai da ɗari biyu ko? iya kudin aiki dala dubu bakwai da ɗari biyu ku buga mana malam yusuf ɗari shida da hamsin hamsin sau dubu bakwai da ɗari biyu miliyan hudu da dubu ɗari shida da tamanin shi ne abin da ake nema za a wa yarinyar aiki wannan fa banda kuɗin jirgi banda kuɗin hotel iya kuɗin menene iya kuɗin aiki ne to kaga wannan jarrabawa ce ko jarrabawa ce sai dai mu ce Allah ya bashi ikon cin wannan jarabawa ta kuma yarinya Allah ya ba ta lafiya Allah kuma ya kawo yadda za a yi wannan aiki idan wani ya ji zai iya ɗaukar nauyi kofa a buɗe take ƙwarai da gaske aiki ne na lada ce ta rai ne jama'a aiki ne ya samu wanda ba shi da kayan aiki ko ba haka ba ne yana yawo da kyamara kullum yana daukar karatun albani ina yake da kayan aiki da ni da shi ma duk ba jaruwar majaruru ba ne na fata an fahimta to kagan allah ya taimake mu wani ya zo ya ce to malam a yi musu biza ga ina passport maza su tafi za a yi aiki wannan ba komai bane a gurin manyan nan da kuke gani wallahi sai dai kawai ba a sami mai zuciya ba don haka muna addu'a allah ya kawo wanda zai dauki wannan nauyi ne allah ya kawo to wannan shine don haka sai ga wani Allah ya hore masa wani kuma sai Allah ya jarrabe shi Allah ka ba mu jarrabawan da za mu ci to shine don haka yake cewa wa muddatin rida'ati arba'atun wa ishirina shaharan arba'atun wa ishiruna shaharan wato wata ashirin da hudu shine liman yuridu itmamar raba'a ga wanda yake so ya cika wa in qallatil muddatu ila haddin la yadurru bihil mauludu an gane wa in qallatil muddatu idan adadin watannin suka yi karanci ila haddin suka tsaya iya wani haddi la yadurru bihil mauludu wanda wannan ba zai cutar da jinjirin ba to fala ba asa an gane sannan wala ta durru ko ta tabarraru bihi alwalidatu ita ma matar kuma ba za ta mai ba tutu ba fala ba asa wannan babu laifi shi yasa da Allah ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a sai ce wa alal mauludi lahu رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده سيتي وعلى الوارث مثل ذلك سيتي وإن أرادا فصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما أنغانا مغانا دكيوكو za mu dawo kan wannan ayar daga baya amma yanzu mu je mu namba na 34 malam ya ce wal habanatu a abinda ake nufi da habana yayi hiya alqiyamu bi masalihi tifli shine tsayuwa da duk abin da zai inganta yaro ya gyara shi minar ri'ayati na daga menene kiwon yaron da kula da shi wata alimi da karantar da shi tarbiyyati da kuma tarbiyyarsa ila an yi kabbira tiflu har zuwa yaro ya me ya girma shine rainon yaro kenan raino an gane ko wa ya atamidu ala nafsihi har ya dawo ya dogara da me da kanshi wannan shi ake kira raino ba yaye ba raino an gane abu na talatin da biyar ya ce walhabanatu wajibatun alal walidaini raino wajibi ne akan wa iyaye biyu ma'an dukansu fa'in faraƙal abul umma fa'in faraƙal abul umma idan uba ya rabu da uwar yaro fa'alal ummil habanatu to uwar ce take da haƙƙin mai rainon yaron ina masu rigima idan aka yi faɗa ce ban ɗana ban na fata an fahimci magana ba daidai ba ne fa'alal ummi maza alhabana ita uwar ita ne za ta raini mai yaron za mu ji amma yadda za a yi rainon ya dawowa gurin uban abdullahi yana ji na wannan karatu muna a littafi amma su practical suke yin sa in ka je ofihinsu na human right za ka ji ana ta rigima wani ma yana jan jinjirin shi ma ana fusga Allah ai baka san ana rigima ba ai shi yasa wata ran kaɗan yi gurare uku yana da kyau mutane su dinga ziyartar su na farko makabarta wannan annabi ya ce dama a dinga zuwa saboda in kai wani ɗan ƙaramin ɗan banza ne in ka je makabarta ba ka dan dawo taitayinka ko da yake yanzu mutane ba sa ma wa'azantuwa wallahi kai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabi da yace a je makabarta dan a wa'azantu ba a wa'azantuwa amma inda mutane suna cikin taitayinsu ya kamata in sun je makabarta su dinga wa'azantuwa to dama gurare uku na farko makabarta na biyu asibiti malam ka je kaga an daga kafar wani malam an rataye ta a sama ta fi wata tara a haka Allah sai ka gane kai billahi ya kamata dawo in gyara fa in ni ma Allah ya kawo ni nan ya makale na anan ya za a kare kenan wallahi sai ga ka shiga taitayinka shi yasa idan wani bai ga wani cikin jarrabawa ba baya gane shi Allah ya masa ni'ima shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم سيتي وهو فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم yace in kun tashi dubawa duba mutane ku kalli waɗanda suke ƙasa da ku kar ka dinga kallon wanda kullum yana ne sama da kai ya ce in kullum kana duba wanda yake sama da kai to ba za ka taɓa gode wa ni'imar Allah da ya maka ba jama'a haka ne ko ba haka ba duk rakin nan da ake yanzu idan ka je ka ga wani yadda yake sai ka ce alhamdulillah in dai haka ne mu mun gode wa Allah jama'a ba haka bane amma in dai ba za ka dinga duba wanda suka fi ka shiga matsala ba ba ranar da za ka gode wa Allah babu ranar yanzu da Allah da kaji kes ɗin malam aminu na yashin nan ana neman miliyan hudu da dubu ɗari kaza iya kuɗin magani baka ji kai Allah ya ma baiwa ba ƴaƴanka tara duk ba mai matsala ko ɗaya eh baka da matsala wataƙila kuma kai kana ma da wadatar da inda kai aka yi wa irin wannan jarraban za ka iya ruga da gudu ka tafi indiyan haka ne ko ba haka ba amma sai Allah bai ɗora maka ba sai ya ɗora wanda kuma ba shi da shi to duk waɗannan yana daga cikin abin da ya kamata mutane su dinga nazarta suna gane cewa fa Allah ya taimake su wannan zai sa su dinga gode wa Allah ma idan baka duba irin waɗannan to gaskiyar magana za ka yi ta butulce wa Allah da ni'imomin da ya maka Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon gode wa ni'imomin da ka yi mana to shi ne yake cewa a wa in fara abul umma idan uba ya rabu da uwa fa'alal ummil habanatu to wajibi ne uwa ta ɗauki rainon yaro wa alal abil abin nafaqatu shi kuma uba wajibi ne ya me ya ciyar da uwar da ɗan tunda a shayar wannan daga cikin abin da yake faruwa dole sai ta ci abu mai ɗan daɗi-daɗi da maiko-maiko da gari-gari a ciki sannan ruwan nonon ya me ya zo to kaga ita a matsayinta na uwa kai ne miji dama kai kake ɗaukar ɗawainiyar waɗannan to sai zama yanzu kun rabu to ta iya yiwa ma ba ta da iyaye ta iya yiwa da iyayen su ma ba su da hali ko to sai Allah ya ce tare da haka ka ci gaba da ɗaukar ɗawainiyarta shine wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yatimma rida'a sai yace wa alal mauludi lahu rizquhunna dole ne wanda aka yi wa haihuwa ya ci gaba da ɗaukar ɗawainiyar uwar da ta haifa masa ɗa ko da ba sa tare har ma Allah ya ce wa kiswatuhunna bil ma'ruf da tufatar da su ta hanyar kyautatawa in za ka kai wa jinjirin riga in so samu ita ma uwar ka samu ɗan ɗan atamfa ka tafi mata da shi ko ‘yan dogon riga da ake kasawa bakin hanya ko sai ka saya ka tafi mata da shi in kuma dama tana gidanka da auren ku ba wai auren ya mutu ba shi kenan za ni tatar da mu je mu sai a ta tafiya an gane maganar da kyau ko shine wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf amma sai Allah ya marmaza yace la tukallafu nafsun karka matsawa kanka shi yasa alƙalai Allah ya saka musu da alheri suna aiki da wannan aya idan aka zo sai a kalli shi mutum sai a ce me sana'arka e ni aiki nake a yanan fisi salari na dubu ɗari shida da tamanin sai ta a lalle za a gane kuskuren ka yau Allah wala sai a ce to daga an yi salari ka kawo dubu ɗari biyu da hamsin ko ɗari biyu ko ɗari da hamsin e a ce ke kuma duk wata ke zo ki karba an gane ku duk da cewa an shiga wani yanayi wanda gaskiyar magana ba a wa matan nan adalci ta wasu bangarori kaga mutum yana da wadata kuma ya ce wallahi ba zai yi ba me dalilinsa saboda sun samu matsala da uwar yaro da haka ya ce ba zai bayar ba a yi ta bugawa su kansu alƙalan su ma human right din suka ga abin yaƙi su tura su kotu ko ba haka bane malam abdullahi kuke wani ma auren anan ake mai da shi eh Allahu akbar eh kaga ai dole mutum ya ce an je haka ne ta dawo Allahu akbar i dan haka sai kaga cewa gara ma tana gidan ya kuma ka alheri akan tana can yi sai a gyara Allah ya saka muku da alheri jama'a ga malam abdullahi yana zaune ni nan ina ta karatu a ga wani malamin shi ma a zaune suna ta gyara aure mu muna nan muna ta ba da karatu ga wani karatun practical ko Allah ya shirya da mu to saboda haka wannan dai yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da su shi ne yake cewa fa'alal ummil habana wa alal ummi abi annafaqatu malam ya tatazawwaj amma fa za ta raini yaron ne matukar ba ta mai ba ba ta aure ba amma idan ta aure ana iya karbar yaron a dawo da shi hannun wa yace li annal umma ashfaqu domin ita uwa ta fi tausayi wa asbaru ta fi hakuri ala tahammuli mashaqqatil habanati a bisa daukar wahalhalun raino ta fi tausayi a kai idan ka zo ka jibge yaron a gaban mamarka ka yi yamma da kasiyarka ba sai ranar da aka ganka ba Allah duk ihun da yaron zai kai ka ma san yana yin sa ne ba ka sani ba wanda haka ya'ya matan nan suna kokari Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri ya za a yi وللأم بعد الفراق مع الزواج مع الزوج أن تطالب بأجرة الحضانة من الزوج باب لي في أكن أوا إذا ترى بدا أبا da ta nemi kuɗin da za ta dinga shayar ko kuma rainon wannan yaro daga gurin miji fa yuti ha bi qadri sa'ati malihi shi kuma ya ba ta gwargwadon abin da Allah ya hore masa na dukiya na fata an fahimta kun nuna min lokaci yayi na to jama'a mun zo hukukul mun gama maganganu akan ahkamul maulud mun zo magana akan hukukul mauludi alal walidi haƙoƙin ɗa akan uban shi to amma lokaci ya ƙure don haka sai mu bari sai wata halka daban nan talata mun zo mu ƙarasa to insha Allah za mu ƙarasa shi ran talata sai ya zama mun haɗa kaset hudu sai a fitar da shi jama'a su je su ci gaba da sauraronsa domin gane waɗannan hukunce-hukunce shi wannan banabi da ya rubuta wannan littafi Allah ya saka mishi da alkhairi mu kuma da muka karanta Allah ba mu ikon aiki da fahimta kusakuran da yake ciki wanda muka karanta Allah ya fi mana da mu da shi Allah ya sa aljanna ta zama kuma a gare mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah